أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka muka haɗu a wannan waje domin ci gaba da karatu muke yi a cikin wannan littafi na Maulana Sheikhul Islami وسعادة العنام الحج إبراهيم إنياس رضي الله عنه يومنا عشرين دهدو قوتا ربيع الآخر إجرانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 19 ga watan Nuwamba na shekara ta 2022 miladiyya muna cikin a wannan karatu na wannan littafi na Maulana Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu da ake ce masa Ruhul Adab lima hawa min hikamin wa adabin kuma cikin yardan Allah tabaraka wa ta'ala muka samu sharhin littafin na Lubbul Lubbi wanda muna cikin baitin nan dai da Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu yake cewa إذا طلبت مطلبا عدمت فذيره يدري وما دريت يدفع ما يضر لطفا منه لا تتهما إلهنا فتقزلا واندا شي malamin nan mai sharhin littafin nan na lubbul lubbi yake daukan kowace kalma yake bayanin ma'anonin kalmar da shau ya kawo ta me shau yake nufi idan ya faɗi kalma to yake binta ya tsarge ta gaba ɗaya ya caccake ta ya fidda komai a cikin me shau yake nufi radiyallahu an yace da shau yace mana iza talibta matlaban idan kana neman abun nema adimta sai ka rasa wannan abun fa zairuhu yadri wa ma daraita Allah tabaraka ta'ala shi san cutan wannan abin kai baka sani ba sai yace mana to ashe abun da zaka nema da aka ce kana da matsalab sai ce abin neman ka shine Allah tabaraka wataala ka nemi Allah tabaraka wataala ka nema wajen Allah to muna cikin tafiya sai har muka iso wajen da yake gaya mana cewar da aka ce ka nemi Allah tabaraka wataala a ciki akwai yanayi na addu'a ka roki Allah sai ce mana to addu'ar ma yaya ake yi ai ba haka kawai zaka zama mai addu'a ba sai an koya maka addu'ar sai ce to ga yanda Qur'ani ya faɗi yanda ake rogon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana ayoyin alqur'ani ya kawo mana hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake rogon Allah to muna cikin wannan kenan yanzu maganar da ake shine kai ma da shehu yace idan kana da abun nema kana neman abun nema to Allah kake nema a wajen Allah kake nema to in zaka nema a wajen Allah da me zaka roki Allah shine da addu'a ka iya addu'a ne baka iya ba ka san irin lafuzozin da ake roƙon Allah da su baka sani ba to ka je ka fadan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a gaya maka irin waɗannan addu'o'i sai ka nayi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya san Allah tabaraka wataala tunda shi ya san Allah shi zai roƙi Allah idan ya roƙi Allah sai kuma Allah ya amsa to saboda haka sai muka karanta addu'o'i kaman guda biyar a karatun da ya gabata wanda duka annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin su ake so mu koyi a ciki yau ma kuma insha Allah za mu dora cikin irin addu'o'in da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yake yi saboda haka kai ma in ka tashi roƙon Allah in zaka nema a wajen Allah to kai irin wannan addu'a yace mana addu'a da ci gaba da kawowa yake cewa Allahumma hafizni bi- bil islami qa'iman wa hafizni bil islami qa'idan wa hafizni bil islami raqidan wa la tatma fiyya aduwan wa la hasida yake gaya mana cewa cikin addu'o'in da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi idan yana neman abu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yana yin wannan addu'a yana cewa Allahumma hafizni bil islami qa'iman ya Allah ka kiyaye ni da musuluncin nan ya zama ina tsayuwa a cikin wannan musulunci wa hafizni bil islami qa'idan ya Allah ka kiyaye ni da wannan musulunci ya zama shine abun jagora na wa hafizni bil islami raqidan ya Allah ka san ka kiyaye ni ya zama musuluncin nan shine abun nitsuwata wala tadma fiya aduwan wala hafida ya Allah karka bawa makiyina kwadayin abin da yake nema ko kuma mai min hasada ya Allah karka ba su duka abin da suke nema a gare ni to a cikin nan a cikin nan wajen wannan addu'a da ya karanta mana yace muna yin ta yanzu mu roki Allah addu'an Ibn Hibban ya fidda ita a cikin sahihinsa sannan kuma addu'a ce wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake koyar da sayyidina Umar idan zai roki Allah to ya karanta irin wannan addu'a sannan Ibn Rajab al-Hanbali ya kawo da cikin littafin sa na Jami'ul Ulum wal Hikam littafin da yake sharhin 40 Nawawi ya kawo wannan addu'a a ciki saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sayyidina Umar in zai roki Allah ya faɗi waɗannan lafuza yace Allahumma hafizni bil islami qa'iman وحفظني بالإسلام قائدا وحفظني بالإسلام راكدا ولا تدمع في عدوا ولا حافدا to wannan addu'a kuma cikin ma'anarta shine ya Allah ka kiyaye ni da musulunci ya zama na tsaya akan musulunci tsayuwa samun tsayuwa cikin musulunci sai ka roki Allah ya kiyaye ka ka kai irin wannan makami ka iya tsayawa cikin musuluncin da kake yi tsayawa shine ka iya bautar Allah a makamul islami a cikin musuluncin nan baka fasawa baka denawa kana kana roƙon Allah ya tabbatar da haka ya kiyaye ka akan haka wa ana qim wajhaka lid-din hanifa Allah tabaaraka wa ta'ala yake fada wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewar ka tsaya akan wannan addini wanda ya karkata baya ba yahudanci ba ba nasaranci ba ka tsaya a cikin wannan addini shara lakum min ad-din ma wasabihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bi ibrahim wa musa wa isa ana qimu ad-din wa la tasafarraqu fihi ana qimu ad-din ku tsaya akan wannan addini kaga sai ka nemi tsayuwa a cikin addinin wato yadda zaka dawwama a ciki ka tsaya a ciki kana aikata aikin baka daina ba innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kaga waɗanda suka yi imani da Allah aka ce innal ladzina qalu rabbuna allah wanda suka ce shine Allah ne ubangijinsu thumma istaqamu sai suka tsaya a cikin addinin shi yasa zaka roki Allah ya tsayi da kai a ciki ba kana fita waje ba ka roki Allah ya tsayi da kai cikin musuluncin nan karka yi waje to waɗannan su ne ake musu wannan albishir din to duk wani aikin da zaka aikata na ibada sai ka samu dawwama ka samu tsayuwa a ciki ba kana yi kana dainawa ba ka samu tsayuwa shi yasa Allah tabaaraka ta'ala ya ce mana wa allahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqan wanda suka tsaya akan hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ba sa kaucewa ba sa bari to sai ka roki Allah ka ce ya Allah ka kiyaye ni na iya tsayawa akan wannan hanya ta addini kan na kauce Allahumma hafizni bil islami qa'iman kenan ya Allah ka bani tsayuwa akan wannan hanya ta addini kan na kauce na bar musulunci ko kuma ina yi na dawo na fasa na watsar sai ka roki Allah ya taimake ka ciki idan ba haka ba sai ka kama kamar musuluncin ya dame ka kamar kana yi sai kuma ka daina ka watsar sai ka roki Allah ya kiyaye ka ya kiyaye maka musuluncin ka ka samu tsayuwa a cikin sa sannan wa fi zibil islami qa'idan ya Allah ka sanya na iya wato zama a cikin addinin nan ya zama wato ba ran da zan fice na daina yi saboda ka wannan dumanan su kusan iri ɗaya ne da qa'iman da qa'idan din da raqidan din duka Allah ya tsaye da ka a cikin musulunci ka iya zama a ciki ba ka yi ibada na wasu shekaru ka yi bautar Allah na wasu shekaru sai ka ce kai yau ne yanzu kan ai ai abun da aka yi an yi kamar ka gaji a'a ba a son mutum ya gajiya ya roki Allah ya tsayi da shi a cikin abun ya samu dawama a ciki kar ya bari sannan wa fizni bil islam raqidan ya Allah ka kiyaye ni da wannan musuluncin nawa ya zama na zama mi na zama na samu nitsuwa da musuluncin tun alkur'ani ya gaya mana cewa wa tahsibuhum aiqazan wa hum ruqud kuna zaton suna yin suna farke ne amma suna bacci ne to wato samu in mutum yayi bacci ai ya samu nutsuwa ne yayi shiru kenan dan yana motsawa yanzu kan ya daina irin wannan motsin da yake yi duka saboda baccin da yake yi to ka roki Allah ya kiyaye ka a cikin musulunci ka samu nutsuwa in Allah bai ga dama ba sai ka nayi musuluncin ba nutsuwa zaka yi kana yi amma baka samu nutsuwa ciki ba anya kuwa kai addini na ko gaskiya ne ma kuwa kana dan tambaya a zuciyarka kaga rashin nutsuwa ne dubi ja maka irin wannan to sai Allah ya kiyaye kai Allah bai kiyaye ka ba sai ka samu matsala kace kai anya kuwa yanzu a ce wanda yake kaza kaza kul wallahu kafa uku in ka karanta shi kenan kaman ka soke Qur'ani sai ka fara nazari a kai ya za a ce yanzu Qur'ani ne yake duka a ce ka karanta kul wallahu kafa uku da wanda ya sauka dula dan ku daya in ka samu wasu abubuwa na balala sai abun ya fara damu ka ka ce ah ya ka ga rashin nutsuwa ya samu wannan tun a cikin musulunci sai ka roki Allah baka nutsuwa nan ya baka nutsuwa to wannan kuma shine irin abun da sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya kai irin makamin da ya kai kenan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu shiga garin Makka mu je mu mai umara mu dawo لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تكافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا sai da aka zo gagarin makkan ana ganin sa za a shiga sai gabare suka ce ba za a shiga ba banda ba na kan sai dai a dawo bari kuma ni sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki an shiga an yi an yi aski an yi sai sai an gama komai sai na umar sai abun ya dame shi ya ce kai ya za a yi haka ga shi bayan an gama komai kuma ce ba za mu shiga bai je samu sai na abubakar ya za a yi mutanen nan su zo a yi sharuɗa yanzu ba za mu shiga ba sai baɗi kai kaga rashin nutsuwa ya samu a lokacin yana ta nazarin abun ya yi haka ya haka sai sai na abubakar ya ce masa kai ka sani fa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabin allah ne duk abin da ya fa umarnin allah ne a ciki kuma ne sallallahu alaihi wasallam ya ce maka bana za a shiga ai ya ce maka dai za a shiga kawai amma bai ga maka yaushe bane a lokacin sai na Umar sai sauran sahabbai ma wasu daga ciki da aka zo ana rubuta sharuɗan nan ba za a shiga garin Makka ba duk wanda ya zo daga garin Madina ya zo Makka wato daga Makka ya zo Madina annabi sallallahu alaihi wasallam zai mai da shi sannan su kuma duk wanda ya je ba za su dawo da shi ba sharuɗa dai munanan sharuɗa marasa daɗi wanda idan ka ji gaba ɗaya za ka ga abin ba zai yi ba amma sabani sallallahu alaihi sai a lokacin ba su samu nitsuwa sun ji cewa abin nan ya zauna a cikin zuciyarsu ba ya za a yi haka to wannan muna yin kwatance ne kawai muna faɗa ne radiyallahu anhu ajma'ina Allah da su gaba ɗaya wannan sun mana ne saboda mu kwaikwaya sun mana ne amma ba hakan bane sun wuce na shikenan har annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya sauka yin me aski ya aski me yanka ya yanka dabbar sa an shikenan sai bari kawai kowa ba wanda ya motsa ba wanda ya motsa ga umurni kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar sai ya shiga wajen matarsa yace mutane na fa gashi na ce kowa ya sauka ya yanka dabbar sa yayi sai sai me aski ya aski amma babu ba wanda yayi ni ko idan na bada umurni ba ai ba halaka ake yi sai ta ce ya rasulullahi kai ka je ka fara yi su ga kai su ma duk sai su yi shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi da jama'a kowa sai ya sauka yayi aski yayi yanka yayi da sauransu to kaga a wannan lokacin ba a samu nutsuwa da irin hukuncin da yazo ba to sai ka roki Allah wannan ba Allah ya kiyaye ka duk abin da yazo a cikin musuluncin nan ka ji kayar da kawai ka samu nutsuwa da shi ko ya maka ko bai ma ba sai ka roki Allah a ciki hakan nan idan muka wuce nan sai mu ce in kana maqamul imani ka samu zuwa cikin dariƙun bayin Allah nan ma ka yarda da abu ko ya maka ko bai maka ba sai ka samu nutsuwa da shi amma maka samu nutsuwa wato akwai sauran magana kenan kai ne ka ka karbi dariƙa kana yi an ce ga lazumin safe ga lazumin yamma ga wazifa ga zikirin juma'a bayan akwai hujjoji na yin abun da kake ciki amma sai ka ce kai to ya za a yi haka ne misali a ce idan aka zo ana yin istighfari ko ana salatin annabi ko ana yin hailala din sai aka ƙara aka ƙara daya ko aka rage daya sai a ce ai jabru ko sai a ce ai jabru idan idan ana in ana waziba aka ƙara daya to za a jabru jabru shine za a cika wannan guda ɗayan da ba yin ba sannan istighfari ɗari kuma to kaga anan ba kowa bane zai samu ritsuwa anan wajen ya za a ce kai da ake so kai istighfari da yawa ko kai salatin annabi da yawa ko kai la ilaha illallah da yawa a ce in ka kara daya ko in ka rage daya sai kai sai kai istighfari na mito ma'anarsa shine wancan alƙawari kai tsakaninka da Allah ga irin motar da zaka yi la azidu wala anqus nan ba za ka rage ba ba za ka kara ba saboda ka in ka rage sai ka tuba in ka ƙara sai ka tuba saboda ba haka ka dauki alƙawarin ba yanda kai alƙawarin na haka zaka cika shi to kaga balle kuma a ce nan ma sai ka nemi nutsuwa kenan sai ka nemi Allah nitsar da kai a cikin abun da kake yi idan kai ka samu faila nan ma sai ka samu nutsuwa in ka samu nutsuwa sai ka ce a shehu Ibrahim din nan kan yane ne kam an ce kaza an ce kaza an ce shehu kaza an ce kaza a faɗi wasu abubuwa sai hankalinka ya fara ya fara rawa sai muka samu nutsuwa cikin wannan abubuwan ba da kake yi ba cikin musulunci ka bamu nutsuwa cikin dariƙar ka bamu nutsuwa cikin fayar ka bamu nutsuwa shikenan kana yi da suna ne kawai amma ba za ba za ka kai inda ake so ka kai ba to shi ma sai ka roki Allah ya nitsar da kai cikin wannan abu sannan ni sallallahu alaihi wasallam yace wala tasma fi aduwan wala hafida ya Allah karka bada abun da maki yake nema a kaina ko mai hasada ya samu yadda yake so duk abin da yake kwadayin ya faru ya Allah kar wannan abun ya faru wannan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ga ta nan ne kamar yadda muka yi magana ita wannan addu'a kaga a gaishe an ce maka kowa yana da makiyin sa da yake kin sa amma ba ta makiyin kake yi ba ba za ka ce ya Allah wane makiyina ne Allah kashe shi zuwa nan da gobe ba ko Allah ka sa ka za ya same shi a'a kawai ka roki Allah kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai ce wane makiyina ba wala hasina ko kuma bai hasada na ma alayhi salatu bai ce wani yana min hasada ba ko mutum yana maka yana kinka yana maka hasada ba ruwanka da shi ka je ka roki Allah ya raba ka da shi kawai shi Allah ya san yadda zai da shi to saboda haka wannan addu'a ne sallallahu alaihi yana karanta ta Allahumma hafizni bil islami qa'iman wa hafizni bil islami qa'idan wa hafizni bil islami raqidan wa la tatma fi aduwan wala hasida annabi sallallahu alaihi yana karanta wannan addu'a da shehul islam ya ce maka iza talibta matlaban adimta idan kana neman abun nema to abun neman naka da kake nema a wajen Allah kake nema to mi zaka faɗa shine aka baka wannan in zaka roki Allah ka nema a wajen sa to ga irin salon roƙon da zaka yi kace Allahumma hafizni bil islami qa'iman wa hafizni bil islami qa'idan wa hafizni bil islami raqidan wa la tatma fi aduwan wala hasida sannan har yanzu cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana cewa rabbi ghfirli kabi'ati wa jahali wa israfi fi amri kullihi wa ma anta a'lamu bihi minni allahumma ghfirli khataayaaya wa umudi wa jahali wa hazli wa kullu zalika indi اللهم اغفر لي ما قدمت وما أكرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وأنما addu'a ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi idan zai roki Allah tabaraka wa ta'ala kuma Bukhari da Muslim duk sun kawo wannan addu'a a cikin littattafansu sannan a mai attaju jami'ul lil usul ya kawo ta wannan addu'ar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah da waɗannan lafuza yana cewa Allahumma ghfirli kabi'ati ya Allah ka gafarta mini kurakurena wa jahali da rashin sani na wa israfi fi amri kullihi da ƙetare iyakata a cikin lamari na duka wa ma anta alamu bihi minni da abun da ba wanda ya sani a gare ni sai kai ya Allah Allahumma ghfirli kadayaya ya Allah ka gafarta mini kurakurena wa wa umdi ya Allah da wato ganganci na wa jahali da jahilci na wa hazli da kuma wato wasa na a cikin lamari wa kullu zalika indi dukkan wannan abubuwan daga waje na suke Allahumma ghfir li ma qaddamtu Allah ka gafarta min abin da na gabatar wa ma akartu da abin da na jinkirtar wa ma asarartu da abin da na boye wa ma alantu da abin da na bayyana antal muqaddamu kai kai ne magabaci wa antal muakkaru kai kuma kai ne na ƙarshe wa anta ala kulli shay'in qadir ya Allah kana da iko akan komai to wannan ma addu'a ce da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake yin ta addu'a tana cewa Allahumma ighfir li kabi'ati ya Allah ka gafarta mini kurakuraina kaga wannan ana gaya maka ne kai annabi sallallahu alaihi wasallama ma'asumi ne baya yin zunubi amma in annabi sallallahu alaihi wasallam ya barka haka kawai yace ka roki Allah baka san me zaka faɗa ba baka san me zaka faɗa ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine kofar Allah tabaaraka wataala duk wanda yake so ya je wajen Allah sai ya biyo ta wajen annabi Muhammad to in an ce ka roki Allah da me zaka roke shi me zaka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya baka yace ga irin abin da zaka faɗa kace Allahumma ghfir li kadiyati ya Allah ka gafarta min kurakurai na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kurakurai ne baya yi saboda ka kai an san zaka yi kurakurai saboda haka sai aka ce to ga irin addu'an da zaka yi kace ya Allah ka gafarta min kurakurai na wajahali da jahilci na rahin sani na a cikin rahin sani mutum zai je aikata ayyuka kala kala sai yana tsammanin ibada yake yi ba alhali kwaba yake yi kuma bai sani ba kaga ana neman ya nemi sani saboda haka a cikin duk abin da kake yi ko a maqamul islami kake a gidan musulunci kake ba za ka dauki ayyukan ibada kawai ka kama haka kawai ba ka je ka nemi sani kafin kai ina cikin dariƙa kake ka je ka nemi sani kafin kai wasu askaran da za ka yi ba haka kawai ka nemi tarbin ka kawai ka kama jansa babu dalili ba ka ji ka nemi sani a ciki in a cikin faila kake ma haka saboda me za ka yi abun cikin jahilci kuma mai akdari ma gaya maka cewar shi balagegge fa baya yin wani aiki sai ya san hukuncin Allah kan aikin haka ake so ya zama yanzu duk abin da kake ka san hukuncin Allah kai kaga dole akwai jahilci a ciki saboda ka sai ka roki Allah gafarta maka irin wannan rashin sanin naka sannan wa israfi fi amri kullihi ya Allah yana da maka gafarta mini wato ketare iyaka na a cikin lamura kana yin lamarin amma kana wuce iyaka iyakar ma wani bai san ina take ba balle balle ya tsaya a wannan wajen zaka samu yana ketare iyaka a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma anta alim bihi minni da Allah abin da kai ka sani a gare ni abin da nake aikata mummuna ya Allah ka gafarta mini kawai ko ma wani iri ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ka gafarta mini kurakuraina wato da ganganci na da jahilci na da wasanni na a cikin ayyuka duka wannan duk abun yana tare a gare ni ya Allah ka gafarta mu abin da na gabatar ya Allah ka gafarta mu abin da na jinkirtar da wanda ka gabatar da shi da wanda ka jinkirtar da shi duk suka roki Allah ya fi maka ya Allah ka gafarta mu abin da na bayyana ai na boye ka je ka aikata aiki a boye sai ka nemi gafaran Allah a cikin sa sannan ma alantu da abin da kai a fili Allah shine magabaci shine bajinkirci ya san abin da ka gabatar na gabatarwa ya san abin da ka jinkirtar na jinkintarwa kai Allah shine mai yi akan duk abin da kake yi to tunda haka ne to kai ta roƙon Allah kana irin wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi addu'ar ita ce Allahumma ighfir li qati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma anta alim bihi minni Allahumma ighfir li qadayaya wa umu wa umdi wa umudi wa jahli wa, wa huzli wa hazli wa kulli zalika indi اللهم اغفر لي ما قدمت وما أكرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير har yanzu cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wannan addu'a ita ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta Imam Tirmidhi da Imam Muslim sun kawo wannan addu'a a cikin littafansu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ina roƙonka shiriya daga gare ka wattuka da tsoron Allah tsoron al-tsoronka kenan ka Allah ka bani tsoro daga gare ka wala afafa ya Allah ka bani kamewa wal gina da wadata waɗannan abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan addu'a mutum ya nemi shiriya wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ina neman ka bani shiriya ka san shiriya man yahdihi Allah fa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shiryar shine shiryayye to saboda ka nemi shiriya wajen Allah tabaraka ta'ala shi yasa kullun kana sallah ka ringa cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladzina an'amta alaihim hanya wadanda aka musu ni'ima din nan saboda kana neman Allah ya shiryar da kai akan hanyarsa sannan kuma wattuqa da tsoron Allah saboda ba abun mamaki bane in baka samu tsoron Allah ba kaga lamarin duya lalace a cikin komai sai ka samu tsoron Allah wato kai abun dan Allah saboda Allah kake yi a cikin duk abun da kake yi wala afafa ka roki Allah baka kamewa kaga kame wannan yanzu a cikin yanayin da muke cikin nan yana da kyau mu roki Allah ya bamu kame wannan kamewa shine kar ka zama baka da aiki sai roƙon mutane cikin abin da Allah ya baka ka kame barka ta roƙon jama'a wallahi yau ya zan yi wallahi bani da shi wallahi taimaka min ka shiga gidan wannan ka roƙe shi ka bi da a can ka roƙi wancan ka roƙi wancan a'a ka samu kamewa ka samu kamewa karka ta roƙo Isa alqur'ani ya ga mana cewa lil fuqara allazina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ذاك samu fakirai wanda basu da shi sun katange kansu ba za su iya komi ba basu da kosisi amma la yasaluna an-nasa ba za tambayar mutane da dai ba za ba zai tambaye ka ya ce ka taimake shi ba ruwansa kai yahasibuhum lijahilu aghniya min tafu wanda bai sani ba ma sai tsammani suna da kudi bashi da kozizi amma saboda baya tambaya baya roƙon kowa sai tsammani ba yana da shi saboda kamewa to ka roki Allah baka kamewa kar ka zama mai roƙo in ka zama mai roƙo abu ya lalace kenan sannan walgina da wadata ka roki Allah baka wadata ba ka zama mai kuɗi kuɗi kamar yaya ba a ka roki Allah wada ta ka dai dan dai yanda zaka samu rufin asiri a cikin rayuwanka to saboda haka wannan ma addu'a ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina kowa ma ana so yana karantawa yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allah ka ba mu shiriya ka ba mu tsoronka ka ba mu kamewa ka ba mu wadata daga gare ka in Allah wadata ka daga wajensa shikenan ka tsira baka da wata damuwa amma in wadatar wani ne kake zamani zai wadata ka to kana cikin fitina kenan kowane lokaci har yanzu cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana idan zaka roki Allah ka roki ka roke shi da irin wannan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma aslih li dini ya Allah ka kyautata min wannan addinin nawa ka gyara min shi alladhi huwa ismatu amri wanda shine katangar lamarina shine kiyayewar lamarina gaba daya wa aslihi li dunyaya ya Allah ka gyara min rayuwar duniyar nan da nake yi allati fiya ma'aishi wanda nake rayuwa a cikin ta wa aslihi li akhirati ya Allah ka gyara min lahirata allati fiya ma'adi wanda makoma na can ne can zan koma waj'alil hayata ziyaratan li fi kulli khairin ya Allah ka sanya rayuwar nan ya zama mini ƙari na dukkan alheri waj'alil mauta rahatan li min kulli shar ya Allah ka sanya mutuwa ya zama mini hutu daga kowane sharri to wannan ma addu'a ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ciki Allah ka gyara mini addini na wanda shine wato kiyayewar lamari na gaba daya idan Allah bai kiyaye maka addinin ka ya gyara maka shi ba kaga duk lamarin ka ya lalace kenan duk lamarin ka yana ginuwa ne cikin addinin da kake yi saboda ka nemi Allah ya kiyaye addinin da kake yin ya zama nasa kake yi in Allah bai kiyaye addinin ka ya zama nasa ba sai zama kana yin shi ne kawai ga sallah ga azumi ga zakka ga aikin haji ga taimako ga menene amma wata kila duka kana yi ne dan a ci haba wani akwai kokari wani ai baya wasa kullum sallolin da ba sa wuce shi ko a ce a'a ga kana kai dan dariga ne kana kana kana lazimi kana wazifa kana zikirin juma'a amma duk kana yi ne saboda a gidanku ko a inda kake ko babanka ko wani ka ce a'a ba wani ai ai wani ya samu ai wani ai mutijani ne yadda ya kamata baya wasa kaga baka samu ismatu amzu ba Allah bai kiyaye lamarin ka ba ko kai dan faila ne ka samu har kai sai inda ake nema amma ina ganin kai ne yasa kawai kake kana lamarin amma baka mai da lamarin zuwa ga Allah ba kaga Allah bai kiyaye ba in Allah ya kiyaye lamarin ka komin ka na Allah ne kawai komin ka ba ruwanka da wani idan ka zama dan dariga ka zama dan faila namu ina zaka ga wani maballe lamarin ka koma nasa ai ba ruwanka da shi kawai komai kowane lamarin ka na Allah ne baka da wani sha'anin ka wai wannan sha'anin ka ne wannan sha'anin na Allah ne babu duk sha'anonin ka na Allah ne shi yasa lokacin da shehul islam ya zo ya samu jama'a wai in zaka nemi sanin Allah sai ka fita ka bar kasuwancinka ka bar sana'arka ka bar abin da kake yi shehu ibrahim ya ce ba haka za a yi ba ka zauna a cikin lamarin da kake yi lamarin naka ya koma na Allah ka zama na Allah a cikin lamarin da kake yi duka saboda haka idan ka fita neman kuɗi ka gane Allah a cikin neman kuɗin da kake yi in ka fita makaranta ka gane Allah a makarantar da kake yi in ka fita ofis ka gane Allah a ofis din da kaje duk inda ka shiga kana tare da Allah tabaraka wataala Allah shi yake kiyaye lamarin ka kai bakka da wani lamari lamarin ka duna Allah ne duna malin ka na Allah ne baka warewa kace yanzu wannan lamarin nawa ne wannan kuma na Allah ne a'a Allah shi yake kiyaye da lamuran ka gaba daya baka da lamari naka da a ce kowa zai kai irin wannan wajen ya ji cewa duk lamarin sa na Allah ne ai da an wuce wuraren da ba a tsammani to sai ka roki Allah ya maida lamarin ka duya zama nasa ba na kowa ba sannan ka roki Allah tabaraka wa ta'ala wa aslihi li dunyaya allati fiha ma'ashi ka roki Allah ya gyara maka rayuwar duniyanka wanda a ciki kake rayuwa idan ka maida rayuwarka ta duniya ta koma ta Allah Allah ya gyara maka ita shikenan ba za ka sha wahala ba sai ka rayu rayuwa mai kyau amma idan bai zama haka ba sai ka tashan wahala yadda za ka yi karayun sai ya zama cikin wuya kenan ka rinka shan fama ka yi tashan wahala kala-kala to sai ka roƙi Allah Allah ka gyara mun wannan rayuwar duniyar da nake yi wannan rayuwar da nake yi ya Allah ka gyara mun ita saboda Allah barka da ita ba wahala za ka tasha sai ka tashi tun kana matashinka har ka zuba kana neman ya za ka ci abinci duk lokacin ka kare a wajen kuma da baka samu abincin ka ce yadda kake so ba kaga sai ka roki Allah ciki yasa shi yace maka idza talibta matlaban adimta fa ghayruhu yadri wa ma daraita idan ka nemi abu a wajen Allah baka samu ba to Allah shi ya san cutar wani abu kai baka sani ba abin da shi yake so ya ga maka komi na kai koma na Allah kawai babu na aka kai in nema abinci kake yi Allah kake gani cikin neman ka in ka samu Allah ne baka in baka samu Allah ne bai baka ba haka kawai duk abin da kake yi na Allah tabaraka ta'ala babu dabaran ka ciki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin addu'a da yake yi wasilihi li akhirati allati fiha ma'adi ya Allah ka gyara mun lahirata lahiran nan ma Allah sai ka gyara ta kan naje ne abun ya zama ba yadda ake zato ba wannan nan ne makoma ta nan zan koma to ya Allah ka gyara mun wannan rayuwar lahiran da zan je in shige ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waj'alil hayata ziyatan li fi kulli khair ya Allah ka sanya wannan rayuwar da nake ya zama ƙari ne a cikin alheri a gare ni duk lokacin da zan wayi gari idan na wayi garin nan ya zama na sake samun alheri karuwa ta alheri ta same ni ba na wayi gari kawai haka ban samu wani alheri ba sannan ya Allah waj'al mauta rahatan li min kulli shar ya Allah ka sanya mutuwa ta zama mini hutu akan kowane sharri kaga wadannan addu'o'i su ma ana so kana yi ma'anar wannan magana da ake yi wannan lafazin da ake fara na karshe shine idan rayuwanka na duniya in ka zauna sharri zaka yi to Allah ya karbe ka in ka koma lahira ya zama ka samu hutu in dai in ka zauna a duniya wahala za ka sha wato kuma sharri ne zai ta samun ka to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a yana cewa Allahumma aslihi li dini allati allazi huwa ismatu amri wa aslihi li dunyaya allati biha ma'ashi wa aslihi li akhirati allati biha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan li min kulli shar addu'a har yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana cewa Allahumma rabbi samawati saba wa rabbul arshil azim rabbana wa rabb kulli shay munzil at-taurata wal injili wal qur'an falikul habbi wan nawa a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akidun bi nasiyatihi anta al-awwalu falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un wa anta az-zahiru falaysa fawqaka shay'un وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وعقنيني من الفقر وانما الدعاء belubun lubbin nan ya kawo mana addu'o'i da yawa abin da yasa ya kawo mana wadannan addu'o'i saboda Ali sallallahu alaihi wasallam shi ya san me ake roƙon Allah da shi to ya baka ga su da shehu yace idan kana neman abun nema a wajen Allah to a cikin abun neman da kake a wajen Allah har da addu'a to za ka roƙi Allah da me za ka roƙe shi ai ka baka san me bane baka san ya ake roƙe shi ba to gashi zai gaya maka mun karanta ayoyin Qur'ani ga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu karanta zamu karanta waliyan Allah ma ya suke roƙon Allah in za su yi ka je da Shehu Tijani yake roƙon Allah ka je da Shehu Ibrahim yake roƙon Allah ka je da sauran bayin Allah suke yi kai ma in ka tashi sai kai kofi sai Allah ya ji saboda su suka san irin lafazin da ake gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala to wannan addu'an Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta yana cewa a wannan addu'an kafin mu fassara ta addu'a ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da Sayyidatuna Fatima alaiha salam ta zo ta ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah bani kadimi mana wanda zai na min hidima Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da wannan addu'a ce kije kina yi wannan addu'ar shikenan ita ce kadimin ki kin zama mai miki hidima in dai kin rike ta to shikenan duk abin da ake nema za a samu an kawo ta a cikin attajul jami'u lil usul ita wannan addu'a to za mu karanta ta muji annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata tana cewa Allahumma rabbis samawati sab ya Allah ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma rabbuna ubangijin mu wa rabbu kulli shay ubangijin komai munzulit tawrata wal injili wal qur'an wanda ya saukar da at-taura da injila da al-qur'ani faliqul habbi wan nawa wanda shi ya fidda wato kwaya da kuma dan dibino a'udhu bika min sharri kulli shay'in Allah ina neman tsarinka akan sharrin komai anta akhidun bi nasiyatihi wanda kai kake rike da wato makonkwadarsa anta al-awwalu falaysa qablaka shay'un kai ne na farko wanda wato farkonka kafinka babu komai wa antal akiru kai ne na ƙarshe falaysa ba'daka shay'un wanda bayanka babu komai wa antal zahiru Allah kai ne a bayyane walaysa fawqaka shay'un wanda sama da kai ba komai wa antal batinu Allah kai ne a boye falaysa dunaka shay'un wanda bayan kai ba komai igdi anni dayn ya Allah kai biya mini bashi na wa agnini min alfaqri ya Allah ka wadata ni daga talauci wannan addu'an ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sayyidina Fatima alaiha salam lokacin da ta zo ta roke shi tace tana so a bata kadimi sai ya ce ta ji tana wannan addu'a Allah zai biya bukatun ta duka a addu'a tana cewa Allahumma rabbus samawati sab ya Allah ubangiji sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma mun sani sammai guda bakwai ne daga sama ta daya zuwa sama ta bakwai kaga anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana baka karatu da yace rabbus samawati sab sai yace rabbul arshil azim ubangijin sammai guda bakwai kuma ubangijin al'arshi mai girma ashe sai an gama sammai guda bakwai ake yin al'arshi shi sa malamai suke cewa inda ba sama bane ba kasa bane to al'arshi ne inda ba sama ba kasa to nan ne al'arshi waye ce maka da aka ce arrahmanu ala arshi sawa Allah da ya taka arshi al'arshi aka ce a sama ne a sama yake an ce a sama ne a wace sama sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku an faɗi wajen kaga nan ma aka ce maka rabbus samawati sab ubangijin al'ari ubangijin sammai guda bakwai sai aka ce wa rabbul arshil azim ubangijin arshi bai girma ashe sai an gama samawati sab ake samun arshil azim ban sani ba ko an gane sai an gama sabbai guda bakwai ake samu al'arshi ko to an gama sabbai guda bakwai ne tukunda ake magana al'arshi saboda ka al'arshi shi ba sama bane ai sunansa al'arshi amma ba sama bane in ka ce al'arshi sama ne to wani sama sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta shida ko ta bakwai ai an gama su ta saboda haka duk wanda tauhi ne sai yake ga masa wai arrahmanu al'arshi sawa Allah da ta kan al'arshi a sama wace sama wace sama kenan sama ta daya ba haka bane sai an gama sammai bakwai ake magana al'arshi duk abin da ba sama ba ba a ƙasa ba suna wajen al'arshi ka gani na'am sannan to mun shiga wata magana da yanzu mu barta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace rabbuna wa rabbu kulli shay ubangijin mu ubangijin komai Allah tabaaraka wataala shine ubangijin mu shine ubangijin komai munzilu tawrat wal injil wal qur'an shine ya saukar da taura da injila da alqur'ani faliqul habbi wan nawa Allah tabaaraka wataala shine yake fidda wato dan kwaya ka ganshi dan karami take nan ya fidda dan dibino dan karami a cikin dibino na dan karami shi ma Allah shi yake yin wannan kuma ya tashi ya zama abu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'udhu bika min sharri kulli shay Allah ina neman tsarin ka akan sharrin komai Allah ka tsare daga sharrin komai anta aqidun bi nasiyatihi wanda ya Allah kai kake rike da makonkwadarsa mun san me za a ce makonkwadarsa nan da Hausa ba wato kama a ce goshinsa kan abin Allah shi kirkira komai yace anta al-awwalu falaysa qablaka shay Allah tabaaraka ta'ala kai ne na farko wanda kafin ka babu komai wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay Allah kai ne na ƙarshe wanda bayan ka babu komai wa anta az-zahiru falaisa fawqaka shay ya Allah kai ne a bayyane wanda sama da kai ba komai wa antal batinu falaisa dunaka shay ya Allah kai ne a boye wanda bayan ka ba komai in ba kai ba ba komai wannan hadisin fa ingantaccen hadisi ne kuma abin da nake so in fara mana nan wajen an ce mana Allah shine na farko wanda kafinsa babu komai saboda haka wato Allah da ya zama na farko farko ne da bashi da farko farkon Allah tabaraka wa ta'ala ba yin farkon mu bane mu yawa kai yanzu ai an fare ka ne ka fara faruwa ka samu farko kai amma Allah tabaraka wataala bashi da farkon da za a ce yanzu ne farkon sa na farko ne da bashi da farko sai Allah tabaraka wataala kuma kafin san babu komai komai din ma babu an fara ne kawai yanda zaka iya ganewa laysa qablaka shay babu shay din ma kafin sa ba komai wa anta al-akhir fa laysa ba'daka shay Allah kai ne na karshe bayanka babu komai to ƙarshe ne da bashi da ƙarshe ƙarshen da ba da ƙarewa ba kai da adam kai ne kake da ƙarshe ƙarshen ka mai ƙarewa a wani ka ya ƙare an gama shi yanzu za a yi wasu kuma su ma su ƙare a shi Allah ba wannan aurinsa na ƙarshe ne ba da ƙarshe ba ba da ƙarewa ba Allah tabaraka wa ta'ala shine az-zahiru a bayyane a bayyane ke Allah tabaraka wa ta'ala falaysa fawqaka shay babu komai a birbishin Allah tabaraka wa ta'ala a bayyane yake ayya fada huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin sannan wa anta al-batinu falaysa dunaka shay Allah tabaraka wa ta'ala kai ne a boye wanda bayan kai babu komai. To, wannan abubuwa da aka lissafa, aka ce Allah ta baraka ta'ala shi ne na farko, shi ne na ƙarshe, shi ne a bayyane, shi ne a ɓoye. Wannan tauhidin shi ne mu irin tauhidin da aka koya mana. Ka gane Allah ta baraka ta'ala, ka yi imani da shi, ka yadda da shi cikin komai. ɗinka. Kar kana jin cewar Allah tabaraka wata'ala an yi wani lokaci babu shi, sannan za a wani lokaci ya ƙare, ko kuma baya ganinka, saboda haka za ka yi abin da ka gada ma, lokacin da ka gada ma. Allah a bayyane yake yana ganinka duk abin da kake ciki. Kuma Allah a ɓoye yake saboda ba za ka gani da wannan idanun naka ba. Amma Allah bai taɓa buya ba, idonka ne baya ganinsa to ana so ka ganshi da idon zuciyarka in ba za ka iya ganinsa da idonka wannan ba to ka ganshi da idon zuciyarka in ka samu wato ganin Allah tabaraka wata'ala a cikin komai naka to shikenan an samu abun da ake nema kenan a wurinka amma lokacin da kake ganin cewar wani zai yi wani abu ba Allah tabaraka wata'ala ba to anan ne kake kake ganin cewar ba Allah ne yake yi ba wani ne yake yi kaga tauhidin bai samu ba kenan tsoron Allah bai samu ba kenan saboda haka ka iya ganin Allah tabaraka wata'ala a cikin dukkan tasarrufat naka a cikin dukkan motsi naka da idonka na zuciya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur duk wanda kaje an ce bai samu Allah tabaraka wataala ba to ai ba wai idon nan bane idon zuciya shine ake nema in ya gane Allah tabaraka wataala magana ya kare sani sallallahu alaihi wasallam yace yace mata da ce ikbi anni dayn ya Allah ka warware mu dukkan bashin da ake bi na sannan wa agni ni min al-faqr ya Allah ka wadata ni daga talauci annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sayyidatina fatima alaiha salam yace tana yin wannan addu'a to saboda haka da shekul islami ya gaya mana a cikin baitin sa cewa idza qalibta matlabana azimta fadairuhu yadri wa ma daraita in kana neman abu a wajen Allah tabaaraka ta'ala Allah shi ya san amfanin abun kai baka sani ba in ka rasa to Allah shi ya san wannan amfanin abun kai baka sani ba yana tunkutar da abun da zai cutar da kai saboda ludufi a gare shi kar ka tumi Allah balle ka ka tabe to idan zaka roki Allah me zaka ce shine sai aka ga mana waɗannan addu'o'i irin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mun karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma hafizni bil islami qa'iman wa hafizni bil islami qa'idan wa hafizni bil islami raqidan wa la tanma fi aduwan wala hasida Allahumma ighfir li qati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma ta'lamu bihi minni Allahumma ighfir li qataayaya wa umudi wa jahli wa hazali wa kulli zalika indi اللهم اغفر لي ما قدمت وما أكرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لي ديني الذي هو اسمة عمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت عاقب بناسيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اغض عني الدين وأغنيني من الفقر ولن أدوين دكا أني محمد صلى الله عليه وسلم ينا ينسو yana koyar da su kamar yadda muka karanta wancan zaman mun karanta wasu addu'o'in yanzu ma mun karanta da dan ma'anan me suke nufi saboda haka amfanin waɗannan addu'o'i shine kayi kokari ka ka dan dage ka dan koye ko guda ɗaya ne kana yi saboda bakin da Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya roki Allah da wannan addu'o'i kai ma in zaka roki Allah fada masa abinda masoyinsa yake gaya masa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ji roƙonka amma yanzu kai kaje ka kama wani abubuwan ka ina ma zai kula ka ka roke shi da abin da masoyin sa yake faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi yace in kana neman abun nema to a wajen Allah kake nema da me zaka roki Allah roke shi da kalaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon kiyayewa a cikin waɗannan kuma in mun sake zama insha Allah za a sake jin wasu addu'o'in da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake yi yake roƙon Allah da su Allah ya sa mu gane abin da shi yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abinda makaranta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu ikon tsayawa cikin ayyukan alkhairi albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowa da bukatarsa Allah biya mana bukatunmu na alkhairi albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara mana son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana mutuncin mu ya kiyaye mana dukkan abin da muke ciki albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu'jizarsa albarkacin shehu Tijani da karamarsa albarkacin shehu Ibrahim da faidarsa albarkacin alqur'ani da ayoyin sa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين السلام عليكم